أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بدأ كراتو أتشوانا لتافنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم زام تاشي أشافنا 83 الأمور التي حث عليها عند تناول الشراب أولا التسمية قبل تناول الشراب يجب ذكر اسم الله قبل تناول الماء أو أي مشروب آخر وحمد الله بعد الانتهاء وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يشرب الماء والمشروبات الأخرى متفرقة إلى ثلاث إلى ثلاث دفعات وفي هذا يقول لا تشربوا واحدا كشرب البعيد ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا إذا أنتم شربتم وحمدوا إذا أنتم رفعتم الشرب باليد اليمنى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الساقي آخر من يشرب ونتعلم من أقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من يسقي الناس من ماء أو, غير أو غيرها من أنواع الشراب يجب أن يكون آكرا من يشرب فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في رواية أبي قتالة inna saƙi alƙaumi a asiruhun turban kana sahabatu radiyal udwan la alaihim fi gayati ta'ab wal irhaqi wa mu'ayyiduna min safar wa qad ittahad miyahu shurbi allati bi hawzatihim fa talaba rasul sallallahu alaihi wasallam mida'atahu ay al adata allati yad'u fiha al ma allati yad'u fiha al ma وقد كان بها القليل من الماء وأهدل أبو قتادة الحارس بن الربعي قدحا فملأه فملأ له الرسول صلى الله عليه وسلم القدح من ميدأته فشرب الصحابة جميعهم حتى ارتووا ولم يتبقى فيهم عائش فملأ الرسول فملأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا آخر وطلب من أبي قتادة أن يشرب فرفض أبو قتادة أن يشرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أشرب قبل أن تشرب أنت يا رسول الله وإلى إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله المذكور في الحديث إن ساقي القوم عاشرهم شربا ما ليتي abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su wajen shan abin sha na farko akwai ambaton Allah kafin mutum ya sha abin sha ya zama wajibi mutum ya ambaci sunan Allah kafin ya sha wani abin sha kowane iri ne jus ne ruwa ne madara ne duk dai koma mai inda ya sha ake sannan mutum ya gama sha kuma ya gode wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shan ruwa da sauran abubuwan da ake sha amma ba sha na kwankwada ba sha haka inda dai muna yara muke cewa shan bature na in mutum yana shan abu haka idan sha sai ajiye sai mu ce yana shan turawa amma muna yara da muka girma muka gana shi shan musulunci ne na ba shan turawa ba ne umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka a kama abun sha ka sa kwakwal kwakwal kwakwal kwakwal har ka shayi ana sha haka a ajiye a sha a ajiye ba laifin ka sha ka sha ɗaya biyu ka yi tsanani ka sha uku sai ka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan yake cewa kada ku sha irin yadda raƙumi yake sha kada ku sha irin shan raƙumi ai an san shan raƙumi wanda suka san shi in ya kafa baki na sai ya ji tanki ya cika eh kwakwa da ban ya kwaso kishi to manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam kada mu sha ruwa irin ko wani abin sha irin wannan sha sai dai ku sha sau biyu ko sau uku uku shine a kurba a daya biyu a ajiye ko a kurba daya biyu uku a ajiye kuma ku ambaci Allah idan za ku sha ku gode wa Allah idan ku gama sha kuka shine rafa'atu sai kuma shan abin sha da hannun dama an samu hadisi daga Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai ci abinci to ya ci da hannun damansa in zai sha abin sha ya sha da hannun damansa saboda shi shedan yana ci da hagu ne kuma yana sha da hagu sannan duk abin da za ka sha in kai kake ba wa mutane su sha to kai ne za ka sha ƙarshe za mu koya daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da shirya wanda ya mana cewa wanda yake shayar da mutane ruwa ko wani abin sha to ya zama dole ya zamo shine zai sha a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama a ruwayar abika ta da yake cewa da shayar da mutane shine zai sha a ƙarshe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tafiya su dawo ruwan su ya kare suna jin kishi ko hana son ya sha ruwa su yi tafiya sun dawo ruwan su ya kare a cikin wato salkokin da suke tafiya da shi manzo Allah idan sun iso sai ya ce a kawo masa abin da yake sa ruwansa don ya shayar da su ruwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kuma shi ma ruwan nashi ba yawa shine sai abu da bayan ga sahabbai sun zo suna jin kishi abu katada al-harith rubi'i yake cewa ni na dauko na cika na samu wani akwashi na shan ruwa sai na iba daga inda manzo Allah yake tara ruwan shi na zuba na cika shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rike ka manzo Allah ya zuba mun daga daga inda yake tara ruwa na ringa ba wa sahabbai suna sha ga ruwan kaɗan amma Allah sai da kowa ya sha ya koshi wannan kuma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba wanda ya rage a cikin su yana jin kishin ruwa sai ya zan ni ina cikin wanda muka dawo ni ma ina jin kishin ruwa kuma ni ne nake ba su ruwa sai ya zan ni ban sha ba sai muka zo saura ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba sai na ce a a ya rasula kai ka so mu sha kai ka so mu sha na ban san na sha kafin maza Allah ya sha shi ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai a na ce a nan sallallahu ai ba zan iya sha ruwa kuma gashi kai baka sha ba a lokacin ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ya ce a shi ya sha saboda mai shayar da mutane ruwa shi zai sha daga ƙarshe to wannan fa haka din mai raba komai an je wajen daurin aure ko suna an baka tuwil ka raba ka ka zuba aljihu an gane kai ne za ka iba la kuma ya kare kai ne zai kare da kai an je walima an ce ka raba abinci ba za ka ce ba ka dauna ka ba inda kai ne mai rabawa to kai ne za ka ci karshe kuma ya kare to ka shiga ciki yawa wallahu ala ai abin da aka ce aiki ne yayi alhamdulillah yayi in ya iya sauran wasu addu'o'i ne kuma na daban yayi to ba laifi za a kusa amma ya sa alhamdulillah yayi dama abin da yake so kai bismillah in zaka sha kuma ku gode wa Allah ka san mu gaba ɗaya yanzu muna ta abinci irin kamar ra'ayinmu ne ma kawai dole a bamu abinci eh ba ba mu cika damuwa da godiya Allah ba muna manta da abubuwa da yawa kama samu ka iya cin abincin ai wata rahama ne wani ba zai iya ci ba ba ma ka samu ba wani ga abincin yana da shi ba zai iya ci ba wani ji an fasa cikin shi ake samar abinci wani ji an kula wuyar shi ake samar ruwa wani gasar iri to wannan ake son kai ka ringa tunawa tunda Allah ya ma ka ringa gode masa to kuma in kana cikin haka sai ta ƙara ma lafiya dan da ma ya alƙawari in dai kun gode mun zan muku ƙari to ka ga abin da yasa ake so a ringa gode wa Allah amma wani kawai sai ya sha kaman dole ma a bashi kawai wani ma ba na baya ma tunani Allah ne ya bashi yana kawai wayansa eh shi din nan ba dama ne shi ya sa za ka je wasu maganganu na mutane ba kyau eh in Allah ya baka dama kawai kai kamar godiya eh dama ce shi ya baka sai ya tsare ma ita eh da mulki da da duk da da dukiya da duka Allah ne yake ba mutane kuma zaba yake wanda ya ga dama kawai sai ya bashi ba wai dan wannan wanda ya bashi mai yafi wasu kowa wayo ba ha kaga da ilimi ka san ilimi da in ka ce ilimi a university ake ilimi ko ka duba ka gani mana ba first class ba ko me kai fita da shi ai akwai wanda ya koya ma na ai wanda ya koya ma da ya fi ka iyawa ko ko bai fi ka ba ya kamata wanda ya koya ma abu ya fi ka iyawa amma sai ka ga shi din bai samu wannan bai wanda ka samu da haka kenan Allah ne yake yi shekaran jiya ni yi bakon ɗaya daga cikin limaman harab a national mosque har muka je muka ci abinci da shi da daddare wato abin da ya mamaki akwai wata mata da ta rasu sai zan za a mata sallah da magariba ƙaninta nake cewa na ce kaga ikon Allah Allah ya rubuta wannan matar limamin haram ne zai salle ta zai su mata sallah kuma a national mosque eh kuma haka aka yi shi dama an shirya in ya zo shi zai mana sallar magariba da kuma ba magariba sai aka samu jinkiri sallar ta sai bayan magariba sai ga limamin haram yana mata sallah a national mu na ce masa kanin ma ce wallahi shi ma abin ya ba shi na ce haka Allah yake yanzu wannan da cewa aka yi ko shirya yadda za a yi a yi haka kaga yi da za ka ga ta ina za ku ɗauko sarkin maka za ku rubuta request misali abin za ka ga abu ne mai yiwuwa amma idan Allah ya tsara abu shi ke ran magana ta ƙare na? shek cikin ga ba sananne ba ne sosai gaskiya ta yana cikin lau tsohon abin nan ne da yana da kujera a cikin haram na jin a cikin harami kujerarsa ita ta fi kowace cikin jama'a eh yana ɗaya daga cikin neman har neman harafin suna da yawa eh an ebe su da da yawa rai sunan shi ne kwanta mun tuna zan gada ba rasu yana yana da abubuwa da yawa yana shi yake tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin haram eh alaikum salam bakance kake so ne da kake so ma na'am ana yi amma ba wanda ya saka ba wanda ya saka kawai shirikin mutane ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakance baya kawo wani abu wato in kawai kai ka dora kanka aiki ne kawai ka ce Allah ya baka shi kenan shi Allah ba sai ka mara wani alƙawarin wani abu ba in ka ce baka amma in kai kuma dole sai ka cika eh misali duk alƙawarin da kai ya zama bakance yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ka'ida ne sai ka cika alƙawarin amma haka in za ka yi lafiya ce ma kar ka yi ka yi tarin Allah ya baka abin ka ba sai ka dauki wani alkawari alaikum salam mutum yana da kayan zakka lokacin zakka ta yi sai kuma bai da kudi a hannu ko wanda zai fita amma ga kayan zakka sai zai karbo zai karbo kudin da zai bayar daidai shi ya bayar in baya son ya rabu da abu saboda ai shi zakka ainihi daga daga daga uwar abun ake yin zakka da cewa akwai sabanin malamai cewa shin dole ne sai ka taba uwar abun ai an gane yanzu misali a ce na kiwo ne sai lokacin zakka yayi sai ga wani dan maraki misali wanda zan ba da zakkarsa a sai na ga to ai bari na bada kudin shi an gane magana ina son shi bari na bada kudin shi shin yin hakan ya halatta shi da abin da malamai suka yi sabani wasu yadda a yi wasu kuma suka ce a shi dai wannan abin akwai wanda suka ce a suka ce a ito Allah so yake zuciyarka da ta allaka da kan wannan abin a yi maganinsa eh kana din kana gani wai din muna da'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kana saudin ka rabu da shi dan da za ku zo ku rabu duk kudu ma za ku rabu da su ga haka wasu kuma suka ce a za a iya ba da kima amma a tabbatar da kima ta cika na nuhun kar a yi wa Allah shoge misali a tabbatar da ta cika na nuhun ya kai da haka za ka iya nemo a sosin daga wani waje in mamun ne ba zai siya ba sai ka bayar Allah wa'ala daurin aure yau karfe goma sha biyu karfe goma sha biyu na ɗaya daga cikin membobinmu wanda duk da ya tashi a nan da yawa kun san shi malami mai tambaya da yawa da yawa sai tambayi ina wata wannan mai tambaya ne na eh yarsa ce za ta yi aure karfe goma sha biyu ana ga yasa jama'a nan insha Allah yanzu musala wannan izgili ne ma gaskiya ne izgili ne wannan izgili ne tabbas na lalaye Allah ya taimake shi lalle Allah ya taimake shi kasa haka Allah yake taimakon mutane shi da na an huta bismillah ta a kai ai na shi izgiri ne ba kyau ai ƙa'ida ƙa'ida duk abin da Allah ya hana ka to ba maganin ma ka bi Allah da shi kuma ai an gane ba a yi wa Allah biyayya da sabansa eh shi ne ƙa'ida to ba maganin yanzu mutum ya ce zai je ya yi zina ya ringa Allah majallubin shaidana a wai misali nake a misali na kaga ya zama izgili ne da da haka shi kai shi shaidan din ne bare ya dinga arara shi shi da da haka babu kyau Allah ya tsare mu na na eh ba ruwan kowa mutum ne misali mahaifinsa ya rasu yana musulmi aka raba gado ko bayan nan sai ya rida ya mai da gire su duk ba a ruwan kowa da shi idan za ku marwa a kumar inda ya yi rida kafin a raba gado da ba shi a ciki amma yanzu kayan shi ne shi ya yi kayan shi zai haɗu da mahalici shi ala ala ma bari ina da haka in zai sha giya ma bari ya yi aiki na ce ba ba a ba a sabon Allah ba a bin Allah da sabon Allah na sujada eh eh ya samu juma'a ya samu sujada ce ya samu sujada guda biyu dai in an tashi an liman ya yi sallama sai tashi ya kawo raka a hudu na azahar ba ba a samun raka'a sai in an samu liman a cikin ruku'u ruku'u ma sai an same shi a ciki ba wai in an yi kiliya da shi ba akwai wanda kiliya suke da liman suna tafiya liman na dagowa a hanya suke haduwa shi wannan babu sai an samu liman kayi ruku'u kayi ruku'u liman na cikin ruku'u kai ma kai ko da baka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ba in ya daga to ka samu wannan abin nan na dan ko ba ko zai shiga layi ya shiga layi ya zauna ya zama ma number one ta gane yawa zai shiga layi sai ya zauna a ce da ba shi a yunwa nake ji yau sai ya sau sai a soma ba shi ma ya so mace amma in har ya ɗau nauyin rabo to haƙuri ya kama shi yawa na'am a likitance ba wani research ma kwanan nan idan mutum ya sha ruwa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi ruwan ya fi aiki a jikinsa idan ya sha shi irin wannan shan na raƙumi kuma kawai fitsari yake zama sannan akwai cewa kwankwaɗar ruwa yana sa ciwon zuciya nono ake so a masa wannan sha nan ba ka nono so ake kai ta kwal kwal amma kaga mu kuma sai aka kawo mana dudayi irin shan da muke wa nono shine shan da bai kamata a ruwa da lure haka yana da yana gangara dan shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce masul ma a masa wala ta abuhu abba ku tsotso ruwa tsotsa kada ku kwankwaɗe shi kwankwaɗa لا أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين